nan da ya zuba mun gobe shi kai har hudu ba ni ba dan dariƙa mun hudu ba wani yawanci za ga ƴaƴa da aka haife su da ƴan dariƙa ne suka yi musu hudu ba wallahi malami ne musulmi ne mun hudu ba ba dan dariƙa ba ba abin da ya hada da su to saboda haka sai na zo da waɗannan littattafai guda biyu malam mai gari ya faɗi sai ne hujja da su da shi kenan sai yan dariƙa nan ma sai suka sake kwaso makamai sai suka zo za su kashe ni ma abuciya ina zaune an yi sallar magariba kafin isha wannan ranar ba mu da darasi sai dai za mu yi darasin mulhatul i'rab da daddare ina zaune a kan tabarma a tsakiyar shagon mu ina nazarin mulhatin da zan karantar an anjima sai da jikawa ana cewa shi ne gashi nan shi ne gashi nan ina zaune ni dai ban tashi daga inda nake ba sai kawai sai Allah ya sa musu rikici isu isu a wajen shagon sai suka hau dambe isu isu da makaman a hannun sai suka hau dambe garin damben nan har suka bababa sai suka rufe kofa ni ban ma san me ake yi ba shikenan nan da nan sai suka je suka yada labari wai ai sun kashe ai sun kashe ai sun kashe ai sun kashe kuma isu isu suka yi ta damban su wallahi ko taba jikina ba wanda ya taba jikina ko da gaisuwa ba wai faɗa ba shi kenan sai suka tafi sai suka kai matsala wurin AC saboda a lokacin suna jin labarin ana cewa AC na ta kashe barayi don haka bari su kai albari AC ya kashe shi kenan aka tafi aka sa rana wannan na daga cikin abin da nake so ku fahimta a wannan lokaci mutane sun fi mutum dubu waɗanda suka taru a police headquarter to yaya aka yi wannan shari'ar da sun zazzaki suka faɗi a jaridar su in gaskiya ne yaya aka yi mutane ba su taru a kotu ba to wannan zaman mu da yan ɗariƙa sun fi dubu mutane sun je kallo shikenan da aka je sai na kwashi dillin littattafan da aka je da su aka zauna su malam ahmad kawu su alhaji usman mai agogo su alhaji abdullahi abubakar mai sai da agogo da makamantansu su malam abdulhamid shugaban ƙungiyar izala da sauran malamai duk aka taru aka je aka zauna da aka zauna aka ce to suna ƙarata ne na zagi tijjani aka ce ina kaset suka kawo kaset aka sa kaset kaset na ɗaya ma kaset ɗinsu bai fita ba na biyu kaset ɗin 60 ne ni kuma kaset 90 ne da aka gama ac ya tambaye ni ya ce kai kai waɗannan maganganun na ce ni ne na ce kuma da saura don an rage ni domin ni na yi awa ɗaya da rabi ne su kuma sun kawo awa ɗaya to ƙarshe sai na ce duk maganganun da na yi akwai wani mataimakin dpo ne a lokacin sai na ce duk maganganun da ne sai na ce ga littattafan na zo da su a cikin jaka don Allah a dawo da kasar din nan baya duk maganar da na faɗa na ce ga littafi kaza shafi kaza a tsayar a ce ina littafin sai in buɗo na ce don Allah an aka duba a gani babu raina mallakar Allah ne ya danka a hannuna don Allah a je a kashe ni in babu wannan magana. Ya ka ce ai ba ana son a bincike ba ne ba so ake a tashin hankali ba sai na ce to a kashin gaskiya abubuwan duk da na faɗa akan yan ɗarika zan je zan ci gaba da faɗe kuma da ƙari akan haka na ce kuma yau ma ina da darasi akan bukhari akwai lokutan da na aje zan yi magana akan tijjani to akwai wani ɗan ɗarika a lokacin da aka zo muƙabala da shi a muciya wasu sun san muƙabala an yi da sakataren malamai na ƙungiyar izala a lokacin malam abdullahi wanda yake jami'a ta islamiyya yanzu yake karatu akan shari'a da suka yi muƙabala da malam abdullahi a lokacin ya neme shi da hujja sai kasa kawo hujja sai ce a duba sambar kandi to sai yaran muciya suka sa mai sambar kandi don haka a muciya yanzu da ka ce sambar kandi sai a gane wannan ma sunan ni sunan wani mai littafi ne ni na gyara ne shi bai faɗa daidai ba sarma kandi ya ce sarma kandi littafin tambihul zafi ne ne zai hujja da shi da ya magana ai magana aka ce ina hujja sai ce a duba sarmakan da sai ta 'yan mutane sai suka sa mishi sarmakan shi kuma mu mun san tarihin shi cirani ya taho cirani bai kai mishi ba shine sai kulla kan shi a ɗaki saboda mu 'yan mutiya ne gaba da baya sai kulla kan shi a ɗaki sai fara cewa kan shi sharu wai shi sharu ne ko wuta ba ta cin shi to mu a anguwarmu mun saba da sharifan ƙarya ku ne ba ku sani ba a bayan gidanmu akwai wani sharifin ƙarya har zuwa san da ya wuce cewa ake shekarar shekaru hudu da sittin a bayan gidanmu ne wai shekarar shekaru hudu da sittin ran nan sai gobara ta kama gidan shi sharu sharu ai wuta ba ta ce shi ma'ana sharifi ko a ƙasar hausa sai aka je yana kururuwa da tsakar dare makwabtan shi lokacin sa alhaji usman zune da ta suka fito suka kashe wutar mu kam dan damu ne sai dai ran nan sharu ta kashe ta tabbata ko ta karyata ko dai wutar ta cinye shi ko cinye ta da sai aka taimaka mishi da aka kashe ta sharifin karya ne to waɗannan na daga cikin zantutukan da nake akan yan dariƙa to haka dai muka taso daga wurin AC to yan dariƙa a lokacin suka rasa yadda za su sai aka ce to a bari in ina karatu ai ta ihu sai na ce to kun gaji kakannin ku kenan wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibuna kun annabi na wa'azi haka kafirai suke cewa ku ta ihu har murya ku ta rinjaye wa'azin shi to sai suka rinka yin haka muryar su sai ta dishe sai su sa kasar ta zikiri a sa kasar to wallahi ni ba alfahari nake ba Allah na yi karatu a cikin aƙida da dishe ga takarka wallahi sai na gama kore ka a ilmance sai na sanya karatu littafin tasirin azizul hamid jikan ibnu abdul wahab ya rubuta shi sai na sa karatun shi wannan mai littafin yan ɗariƙa ne suka kashe shi yana shekara talatin da uku bai karasa littafin ba ma sai na sa karatun littafin daga cikin jikokin Muhammad bin Abdulwahab akwai mutumin da wallahi malami ne na sunna wallahi yan dariƙa kama shi suka yi suka yi mishi ɗaurin goro suka saka shi a tukunya suka zuba ruwa sai da ya rubuke to sai na ɗauko littafin tafsirul aziz al-hamid sai na sa karatu wallahi akwai tsohon da yake dan dariƙa ne sai da sai da hankalin shi ya zare sai da ya kwarkwace yayi ihun yayi har yanzu da ya ganni kawai sai da jafar Allah la ilaha illallah zarewa gaba ɗaya to to ana nan a wannan halin ana nan a wannan halin sai dattawan ɗariƙa sai suka yi taro a muciya dattawan yan ɗariƙa sai suka yi taro a muciya sai wani dattijo sai ya ce ba wanda ya ja mana ba wanda ya ja mana bala'in nan sai sharu wato sun taɓa yin wani maulidi ne a 1994 1994 ko 93 maulidin da suka sun yi shi a masallacin kan kwada cikati wanda mu a can muna ce mai masallacin alhaji garbe da suka yi wannan maulidi a wurin maulidin sai shi sharu ya ce ya rantse da allah malam bakar kuma yana wuta a yanzu haka ya ce in gumu baya wuta kada Allah ya shigar da shi aljanna sai suka sauri suka kwace microphone to sai yan dariƙa suka ta munna akan wannan maganar na iya tuna lokacin wani cikin ɗalibai na daga cikaji ya rugo da gudu yana kuka ya ce ga yan dariƙa can suna zagin malam wakar kuma sai ya sami a zauna kofar gida ina ji na ce ka rabu da su kawai ni ba zan zo in ce kun ce kaza ba amma na san karatun da zan sa wanda Allah sai ya hana ka cin tuwon da Allah ba zai ci ba shi ne lokacin muka ci gaba da karatun tafsir din nan to shi ne wannan dattijan sai ya mulahaza ya ce sharu da ya ce gumuna wuta dishi ya ja mana bala'in nan dan haka kada sharu ya sake wa'azi kuma kar a sake wa'azi a taba gumi ka a sake wa'azi a taba ainihin dan izala ko a taba albani a yi wa'azi yadda aka saba da shi kenan sai suka kafa wannan dokar har sai da ya kai sun kori wasu masu wa'azi daga cikin wa'azozinsu da suka ce su ba za su daina magana akan izala ba suka ce to in ba za ku daina magana akan izala ba shi kuma wannan yaron ba zai daina mana wannan tereren ba duk ya zo ya tona mana asiri gaba ɗaya a kuwa kukan da suka yi kenan to shi kenan a lokacin sai ne kafe musu aya ɗaya sai da wuce na ce to fa in uttum udina in kun kuma mu kuma in kuma an bari zance ya wuce to wannan hali yan dariƙa aka rasa yadda za a yi sai aka sa waƙa yaran anguwa aka yi ta waƙa albani jahili ne albani jahili shi ke yan mata da wane ne aka yi ta waƙa duk dai aka yi aka gama babu dai ta cewa to irin waɗannan ƙasasofin su yan dariƙa sun daɗe suna yawo da su a muciya don ku ba a muciya kuke bane ba ku taɓa jin su ba akwai sanda suka taɓa don ni ba na karantarwa a makaranta banda makarantar islamiyya masallaci ne inda kake ji din nan almarkazu salafi a nan ne muke karantawa masallacin da yanzu muka mai da shi ya zama masallacin juma'a na salafiya to a wannan a wannan masallacin ina karanta da mata sahihul bukhari har ma na sauke musu bukhari gaba ɗayan shi zuwa bara sai na fara musu tafsiri da rabbil azhan a bara kenan to shine a yan dariƙa lokacin sai suka yi kazafi suka ce wai an kama albani da sirikar shi a masallacin shi to su isu sai suka rikice da faɗa garin faɗan nema a mangwarori har aka ji su wani ya ce kai jama'a ku rinka sanin magana da za ku faɗa a masallaci kai kana wurin to an dade ana irin waɗannan maganganun kuma wannan maganar ma da take jaridar nan ku ba mu lokaci wata ran sai an zo da waɗanda suka zo da ita insha Allah sai an zo da su gaban jama'a kowa ji su a rediyo sai kun gansu a bidiyo da talabijin da sauransu amma ku ba mu lokaci a hankali dai wannan zazzaki da su da 'yan shi'a sun yi ne don su ainihin kau da hankali na in daina karantarwa in dawo kullum in ta musu raddi to ni ba na yin haka zazzaki sun yi ne don su kore almajirai su daina zuwa makarantar albani to abin mamaki kuma almajirai sai suka karu wannan matsalar ta taɓa faruwa a ƙashin gaskiya wasu sun fito da matsalar sun faɗa daga baya da suka tuba wato gaskiya saboda Allah ina cewa kamar yadda sunana ya yawo akan sunna akan faɗa da bid'a abin kunya ne a zo masallacin da nake limanci a ga ana bid'a to don haka duk inda bid'a ta taso sai in ce ban yadda ba don haka muka ce muka sanya wa masallacin namu ya zama aljami'u salafi masallacin juma'a ba sallafi wato masallacin juma'a ba wai shi na yan izala bane a'a shi kanshi masallacin juma'a dan izala ne shi kanshi masallacin juma'a dan izala ne wato da na yan izala ne kadai to zai iya yiwa kai dan dariƙa ne ka zo kai sallah da carbuta da sauran ya karbe ka amma shi kanshi masallacin dan izala ne don haka ba zai yi kai sallah a cikin shi ba sai sallah irin ta sunna tunda shi kanshi masallaci ne ahlus sunna ba wai na ahlus sunna ba aljami'u salafi muna gayyata ku juma'a farko za mu fara yin ta a karfe tara na safe juma'a ta watan azumi na farko saboda ya zo a cikin sunna annabi yana sallar juma'a wani lokacin daidai da sallar idi za a ce to ka ji fa wata sabuwa kuma ka ji sabon addini to salafiyancin kenan abin duk da annabi ya zo da shi sai mun yi kokarin fabbakawa insha Allah wallahi don haka muka goyi bayan gwamnan zamfara ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba ina kwance ban da lafiya sai na ji a gidan rediyo an sa sai na sauri na sa kasar yana cewa za mu shari'ar musulunci qur'ani da hadisi sai na ji na fara wasa kewa ya ce kuma shari'ar nan za ta fi ta kan kowa ko gwamna ne ko sarki ya ce don haka sarakuna na na tara su na ce daga yau su ba sarakunan gargajiya ba ne amma wanda yake da ja in ya ce shi sarkin gargajiya ne ya kwance rauni shi ya riko mana sai na ce to kaga sarkin nan dole a goyi bayan shi don haka ranar wata asabar sai na dagargaro na zo aka yi darasi na cewa jama'a gaskiya dole a fito a goyi bayan mutumin nan to don haka ya zo cikin sunna annabi yakan yi sallar juma'a wani lokacin daidai da sallar idi don haka ne ma idan sallar idi ta dace da ranar juma'a to in kai sallar idi da hantsi juma'a ta faɗa kanka in ka so zaka iya kwanciya kai ta baccinka sallar da asar sai ka je kai azhar da juma'a ba ta karanta littafin bulugul maram mai yawa ina can kasi shi uku da sisi baka taba karanta karatun ba wani da nisa bane bulugul maram hadisi ne kuma abu dauda da tirmidhi suka ruwaito yana nan kuma a cikin musunan na imam ahmad to dan haka sallar juma'a annabi yakan yi ta a wannan irin lokacin wannan ya zo a cikin littafin al-musannaf ma na abubakar ibnu abi shayba cewa annabi yana sallar juma'a daidai da lokacin da yake sallar idi abu na farko kenan abu na biyu wani lokacin annabi yana yin sallar juma'a kafin rana ta zawali wannan ya zo a cikin hadisin sahihu muslim abu na uku wani lokacin annabi na sallar juma'a daidai da lokacin da yake sallar azhar to kaga wannan shi yake kira ikhtilafu tanawwu wani lokacin annabi wannan wani lokacin annabi wannan wani lokacin annabi wannan to mu kuma muna kokarin kwaikwayon sunna ne ta yadda annabi ya yi ta don haka sallar juma'a da ake yi karfe ɗaya ba kuskure ba ne daidai ne amma muna ƙara faɗakar da malamai su je su ƙara bincike akan waɗannan zantutukan da muka faɗa tare da littattafan nan a rinka ƙoƙari ana raya wannan sunna wani lokacin a yi sallar wannan lokacin wani lokacin a yi wannan sai zama in ka je masallaci kaza da hantsi baka samu ba sai ka je masallaci kaza sha ɗaya na rana in baka samu ba sai ka wuce masallaci kaza ƙarfe ɗaya masallaci kaza ƙarfe biyu wannan yana cikin sunna don haka masallacinmu da ke muciya sabon masallacin juma'a ne za a fara yin sallar juma'a insha Allahu ranar juma'a ta farkon azumi karfe tara daidai za a fara hudu ba kuma ni ne liman ni ne liman kuma hudu ba ta zanyi akan shari'a ne in fara gaya muku tun da dimi dimi tuni na shirya hudu ba ta akan shari'ar musulunci zai insha Allah sannan sallar juma'a mu ta biyu sai mu fara ta sha ɗaya sallar juma'a mu ta uku kuma sai mu fara ta karfe ɗaya wato za mu raya sunnonin duk gaba ɗaya to amma saboda mu ba ma son mu kawo wa mutane abu da ka muna son mu karantar da mutane dan mai ahalari ya ce wala ya illa lahu an yaf'ala fi'lan hatta alama hukumar lahi fihi dan haka ranar 25 ga wannan wata na sha'aban wato ranar 20 ranar 20 ga wannan wata na sha'aban mun fahimci wannan da kyau ko kaga yau muna sha biyar ko to nan da kwana biyar daga wannan magana to ka je wannan masallacin mun ce za mu karantar da menene Allah ya ce game da sallar juma'a menene manzon Allah ya ce menene malaman fiqh suka ce dan haka muka sanya tafsirin malam Abubakar Mahmudu Gumi shine za mu dauka mu fassara suratul juma'a dama malam Abubakar Gumi ya ce raddul azhan ila ma'anil qur'an dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anar alkur'ani wato malam bakar gumi ya samu mutane a ƙasar nan ana tafsirin qur'ani amma tamsiri ake kiran shi abubuwa ne sai a karkatar da ma'anarsu sai a kawo kissoshi to sai malam ya ce yana dawo da tunanin mutane zuwa ga ma'anar alkur'ani to akwai babban tafsiri kuma wanda ke fitar da hukunce-hukunce na alkur'ani shine tafsirin kurkubi idan wata aya ta zo tare da wasu hukunce-hukunce za mu zo da tafsirin kurtubi mu fitar da bayanai a kai jama'a wannan kunji don haka ku tuna nan da kwana biyar za mu fara haka sallar kuma za a fara ta ne ainihin wato ranar biyar wato azumi juma'a farko ta azumi insha Allah daga ƙarshe akan wannan magana ina baiwa malamai ahli sunna yan uwana haƙuri akan su daure su haɗiye hassada da ƙiyayyar ban yi rijista a ƙungiyarsu ba kasti suka akan wannan matsala za ta zubda girman su wallahi ba na son girman ku ya zube saboda ko ƴan uwana ne kun ga akwai matsaloli da dama da na faɗa kuka ce ƙarya ne daga baya aka gane gaskiya ne kuka kunyata girman ku ya zube na daga cikin haka laccocin da na gabatar tsakanin watan may june zuwa july akan matsalar aljanu da asiri a nan ainihin kongo malamai suka yi ta karyatawa to na faɗa littattafai an ɗauka a bidiyo da sauransu ƙarshe ya tabbata suka ji kunya aljanun ma suka yi ta buge matansu da 'ya'yayansu to sai ya zama abun ma ba sai an sa littafi ba kenan ba sai an yi wa malami hujja ba sai je ya sami yan shi tana hajijiwa aljani ya shige jikinta sai an je an kira wani cikin jama'a ce to ina ci mutanen albani da su sai su kori aljanin da izinin Allah shikenan sai kuma kaga an kashe wuta shikenan to ku ji tsoron Allah kun dai san ni surutu da suka baya hana ni inda na tinkara da surutu da suka na hanawa da tuni da a wannan tun ba ku ji labarin ta bada ta mutu na tuna lokacin da nake karantar da fiqh sunna da risala a muciya wasu ma da yawan ku ba su ji labari ba don lokacin ko dauka baya a kasar ba a sawa a lasifika sai suka je su nemin sharri wai ina zagin malaman fiqh sai wani ya taho daga samu zai zo ya ji zagin malaman fiqh sai ya zame ni ina karantar da risala abin ya ba shi mamaki me zagin malaman fiƙi kuma yana karantar da risala wasu kuma aka je aka ce musu ina zagin malam Abubakar Gumi to duk irin waɗannan abubuwa ya kamata ku ji tsoron Allah wannan mun samu suka akan wannan matsaloli to kun ji irin abubuwan da muke faɗi har shi yasa su zazzaki da 'yan shi'a suka yi wannan ƙazafi to sai suka yayi mo iyayensu 'yan ɗariƙa sai suka haɗa a faɗa sai suka ce albani na zagin malam zazzaki yana hada da yan ɗariƙu wajen yan ɗariƙu su su taya su a yi yakin a hazam to kun kun ji yan ɗariƙu yan ɗariƙun muciya ma dai sun kasa da ni na nan tudun wa dama sai na zo zan yi magana akan ɗariƙa sai ka ji wani zakirin nan dama da ni sai ka ji ya miƙe ya yi ƙaraji sai koma ya kwanta to ba yadda za a yi shi yasa sai ku yi haƙuri abin da nake cewa shine wani karatu ba karatun da za a fara na juma'a wai karfe takwas ne bayan sallar isha ne na dare ai rana ashirin ga wannan watan wannan kenan insha Allah sannan muna da karatun sayin muslim gobe a tudun jiko ba mu tashi ba jama'a muna shigar da wasu bayanai ne muna da karatun sayin muslim a tudun jiko gobe sannan kuma muna karatu a nan asabar lahadi ainihin litinin talata kuma tudun jiko duk wannan karatu tuka bayan sallar isha ne daga ƙarshe don Allah ga sako zuwa ga zazzaki ga sako zuwa ga zazzaki wakilan jaridar mizan da ainihin ɗaliban zazzaki su isar mishi da wannan sakon ina kira gare ka zazzaki in ka ci kaɗan shi'a kamar yadda ni nake godiya ga Allah cewa ni cikakken ahlus sunna ne kuma salafi ina kira zuwa gare ka in dai ka cika ɗan shi'a kuma ka haifu halal a cikin ainihin mahaifinka malam yakubu Allah ya gafarta mishi ka fito ne mubahala a tsakanin shi'a da sunna ina kira zuwa ga zazzaki ya fito ne mubahala a tsakanin shi'a da sunna domin wannan abin da ya faru jama'a waɗannan matsalolin da na faɗa muku kasuwar zazzaki ta mutu ne a iran yanzu ana ɗiban kasusuwa na ana kai musu ana cewa ainihin ga irin abubuwan da yake faɗi suna da hausawanmu da suka ɗiba shi wancan sale da nake faɗi sale zare yana daga cikin waɗanda aka ɗibe su suke iran don haka har ma suka buɗe sashin hausa in ka kamo gidan rediyon su da safe za ka yi yana daga cikin masu labarai to ana kai musu suna ji su kuma suna faɗa wa iyayen gidansu abubuwan da na faɗa to sai a ce to ina zazzaki me ya ce ba abin da ya ce ina rajin da yawa albani babu to zazzaki inda ya kaci kaɗan halal don Allah ka zo mu maimaita wata muƙabala da aka taɓa yi irin yinta a ƙasar indiya a ƙasar indiya an taɓa yin wata muƙabala jama'a tsakanin wani malami mai bin mazhabi na ahlus sunna salafiyya da wani dan kadiyaniya da ya fito yadda awar annabta shine Ahmad Gulam suka yi mukabala da wannan malamin daga ƙarshe sai suka haɗu akan cewa Allah ya kashe maƙaryaci daga cikinsu ya bar ne gaskiya Allah ya kashe Ahmad Gulam wannan da ya da'awa annabta wanda sakamakon shi aka samu addinin Ahmadiyya 'yan kadiyaniya da ya zo mutuwa ya mutu akan shadda madadin kashi ya fito ta dubura shi sai rinka fitowa ta bakin shi surikin shi da ya zo yana magana da shi sai ya ce asabat ni kolara ya ce cutar kolara ce ta same ni da haka ya cika kalmar shi ta shahada kenan sai da na zo na kawo tarihin shi anan wajen kasar tara ne a cikin karatun al'aqidatul fahawiyya to jama'a musulmi kun ji irin wa'azozin da nake sakamakon haka ne na gallabi 'yan shi'a amma ban gallabi 'yan uwa musulmi ba idan akwai musulmi guda ɗaya da na gallabe shi don Allah ya zo ya ce na gallabe shi idan akwai musulmi guda ɗaya da na taɓa yi wa sharri ko kazafi don Allah ya zo idan akwai matsala guda ɗaya da na faɗa na kasa kawo maka littafi a kai don Allah kana da 'yancin ka zo waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi yan uwana musulmi kar ku yi rikici da mutane akan abin da jaridar nan ta rubuta wai dan ka samu wani alungun cikin tudun wada ko muciya ko cikaji yana gaskatawa ka ce ƙarya ne amma ka ce ku je ya kai ka ya nuna maka wannan matar da yar ya kai ka wurin alƙalin da ya shari'ar kuma ya kai ka wurin likita abin da kake so kenan don Allah abin da za ka yi musulunci kenan domin wannan abin ba wai ni aka yi wa ba in kai kana murna in dai kai musulmi ne an yi ne don a ci mutuncin musulunci don me don an ga albani ya zage yana karantar da musulunci to don haka bari a yi yaya za a karya kashin bayan musulunci to kuma albanin nan ba wani ne ya sponsor na shi ba ba wani ne ya ɗauki nauyi na ba iran ita ta ɗauki nauyin zazzaki kowa ya san wannan ni kuma ba saudiya ce ta ɗauki nauyi na ba babu wani alhajin birni ko alhajin ƙauye babu wata gwamnati ita kanta gwamnati mun kifa da ita don ba ku sani ba ne da jimawa mun taɓa ritsa da gwamnati na gaya muku ba wanda ba mu kifa da shi ba a zaria a 1993 sai da na saka littafin bayanin wujubul hijira a cikaji ina karantawa da asuba littafi ne wanda yake magana akan yadda za a kifar da gwamnati irin wannan a kafa ta musulunci sai na sa karatun shi da asuba sai ka yi sallah asuba tsaf ka yi bacci ka huta kwakwalwa ka ta yi sarai sai ka ji albani ya fara inda alhamdulillah ina hamadu wani wannan littafi kuma abun mamaki shehu usmanu ne ya rubuta shi a ciki shehu usman ya rinka kiran sarakunan kasar hausa ya ce suna sallah suna aikin hajji amma kafirai ne da na zo na karanta haka sai aka kira wasu dattawa daga cikin dattawan mu ahli sunna aka ce yaya kuke zage sarakuna kaza kaza aka ce to shi albani ya ce kowa ba mai gidan shi bane in kuna da magana ku je ku ne ni ba ni da mai gida balle in na taba ka je ka gaya mishi duk wanda ka gaya ba zai maka magani na ba ka zo kai da kanka me ya dade ka me ne maka amma wallahi dan ka je ka faɗa wa ne kowa ne ba wanda zai fitar da kai zo ka same ni ni ko ba na tura ba na zaki amma maganar da na faɗa sai ka ce ka zaki shehu mu sai ce ban zaki shehu ku ba cewa ne ga wani shehi a ƙasar masar yana ainihin luwaɗi da jaka daga cikin shehunan ɗariƙa aka ce me dalili sai na ce ga littafi gashi tabaqatul kubra sha'arani ne ya faɗa haka mai littafin kashiful gumma shine ya faɗa haka a wannan littafin na ce kuma wani shehin ɗariƙa ya hau mimbari zai hudu ba ranar juma'a ya ce ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wa salam ya ce na shaida ba ku da abin bauta da gaskiya sai iblis amincin Allah ya tabbata ga iblis mutane ke saurare shi suka ce ka zama kafiri ya zara takobi ya bi su da gudu sallar juma'a da ba a yi bace a wannan littafin gashi duk dan dariƙa ya san wannan littafin sai dai kai jabu ne a dariƙa gashi tabaqatul kubra dan Allah ka je ka neme shi wannan littafin ba kuma tabi shine babban malamin hadisi Dr. Ahmad ya karanta a Kano yan dariƙa nan ma suka ce hukunci kisa a kan shi to tun kafin ya karanta sai da ne wannan bayanin ni ma aka yi hukunci kisa na biyu na sake cewa akwai wani malamin ɗariƙa shi ma na tijjaniya mai suna sawi a cikin tafsirin shi tafsirin da ya hashiya ce akan jallalai a cikin mujalladi na uku a nan ma ya ce aiki da zahirin alkur'ani da sunna na daga cikin tushen kafirci dan ɗariƙa tijjaniya ne ya faɗi wannan to kaga wannan ba zagi bane to za mu mubahala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين daga ƙarshe in muka buga muƙabala aka yi kikikaka to sai mu jawo wannan aya ta alƙur'ani sai mu hukunta kanmu mu taru mu ta ƙarƙare mu ce to Allah ya tsire wa makaryacin cikinmu kuma Allah ya kashe shi ya haramta mishi furuci da kalmar shahada wurin mutuwa zazzaki ina jiran ka a haka nan da Allah ya ɗauki raina ba wai nan da kwana bakwai ba balle a ce ya yi tafiya ai wallahi da yana nan da kun gama nan da alkebash to nan da mutu ina jiran ka wannan shine na gama kura malaman su ne kakka na ɗariƙan su da na shi'an su ba su da abin da za su yi don haka yaro ma haka matsala ce matsala abokin faɗin shi fi ƙarfin shi sai ya cizo su su ma nan shi ne sai suka huce akan ƙazafi to amma edita zai yi jawabi muna nan muna ainihin sauraren shi inda ya cika dan halal bai kamata kuma ya ɓoye kanshi ba wasu sun ba da shawara wai sai a kai matsalar nan kotu na ce a kai kotu kotunan ba su da gaskiya yan shi'a ba su da gaskiya kotunan da alƙalan tsoron yan shi'a suke su kuma yan shi'a suna tsoron albani da jama'a shi don haka albani da jama'a shi su ne maganin yan shi'a don haka da izinin Allah mu ne za mu maganin su babu wata kotu wallahi babu wata ba mu yadda da duk wata kotu a Najeriya ban dai ba kotunan da ke zamfara ba yawa saboda haka ba za mu kai kara wurin wata kotu ba domin mu muna faɗa da irin waɗannan hukunce-hukuncen faɗa na gaskiya ba irin faɗan da sun zazzaki suke ba muna faɗa na gaskiya da waɗannan irin dokokin da ake a kotunan nan kotuna ne na gargajiya ko kuma na turawa don haka babu kotun da za mu kai kara tsakaninmu da wannan matsalar da su zarzaki abin da za mu ce kirarin da bakano yake wa bature yara da riga yan yara manya da rigar yara ko manyan gari suna tsoron ku ko kuma kuna tsoron yaran gari to kotuna na tsoron su zazzaki su zazzaki kuma suna tsoron mu dan haka mu ne maganin su kar wani ya ce wai akai kotu akai kotu a- su ba sun samu abin da suke so ba kenan su je su yi ta rashin kunya ai mu ne za mu yi maganin su ɗaya bayan ɗaya kuma wallahi muna gaya muku kar ku nemi rikici da wani ɗan shi'a da ke ƙauye ko ke wani gefe wannan rikici ne da ake cewa biki sai biki rikici ne tsakanin shi'a da ahlus sunna tsakanin albani ne da zazzaki kuma zazzaki ina nan ina jiranka kai ne sa'ana a shekaru kai ne sa'ana a lokacin fara da'awa tare muka taso a cikin mss kai in ka manta ni ban manta ka ba ranar da aka fito 78 ina iya tuna kallon da ne wa zazzaki don haka ya san na san shi sai dai in ya manta ko kuma ya manta yadda albanin yake tunda albanin ba wani kilo 30 ba don haka ina nan ina jiran ka jama'ar musulmi wannan shine ainihin bayanan da zamu yi sai dai akwai wani babban malami ya halarta wurin nan malam ahmad kauru yana da kyau ya dan yi ta'aliki Allah ya masa malam bismillah to a jama'a dan saurara na
ruwa ya ce zai sha yana jin bacci
to an ce malam ahmad kauru ya tafi gida bai samu tsayawa ba a kuma a dan saurara jama'a wasu sun zo da labarin cewa ma mai yiwa shi alkali suyuti ya zo nan alkalin kotun area 3 to in ya zo din sai ya halarto in kuma bai zo ba to kamar yadda muka ce jama'a in suna son bayani sai su je su tambaye shi don Allah ya yi wa albani shari'a don Allah ku haɗa shi da Allah kai ya ɓoye don Allah ya ji tsoron Allah kai ya ɓoye kai ya ji shakka ta ba abin da zan yi mishi domin dama da farko lokacin da aka kai mishi magana ya zo ne? a sanda aka kai mishi magana ku saurara kamar yadda na faɗi da farko ya ce shi bai yi mamaki ba da 'yan shi'a suka yi mishi wannan sharri don shi ma sun haɗa da shi kenan ya ce saboda dama sun yi alkawarin tun da ya rinka ɗaure su a can ikara da fatika da sauransu to tun da an dawo da shi nan wai za su haɗa shi rikici dama da wani babban mutum wanda zai sa a kore shi daga alƙalanci to shi ne sai suka haɗa shi da ni to ni ai ba gwamnati na kirke da ita ba, balle in kori alƙali ko kuma ni zan ce alƙali tun da ya ya ce shi bai yi shari'a ba zan ce to ai mana kazafi ne ai bai yi ba Allah madaukakin sarki ya shirye ta a kazafi irin wannan da su zazzaki suka fara a cikin waɗannan jaridu ba yanzu bane kuma jama'a muna gaya muku kar ku ɗauki wani mataki na kanku kamar yadda na ce muku matsalar mu da su ne don haka ku ban mu da su mu muna da magani a kansu insha Allah amma fa kafin maganin nan muna neman su don Allah su zo su gaskata wannan labarin idan kuma sun kasa gaskata to shikenan sun tabbata makaryata kun kuma za su gaskata su gaskata tare da dalili Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu kamar yadda na faɗi a ɗazu mai magana dai Muhammad Awwal Adam mai laƙabi da Albani mai alkunya da Abu Abdulrahman haifaffe kuma zaunan nan anguwar muciya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sai Allah ya bada wannan